بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي آه goma ga watan safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jeren gidarsa daga littafin akhlaqul ulama wallafar al-hafiz Abubakar Muhammad ibn al-Husayn al-Baghdadi al-Makki wanda aka fi sani da suna al'imamul ajuri Allah Ubangiji ya gafarta masa. Al'ajuri ya rasu a shekara ta ɗari uku ne da sittin bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ali wasallama. Yana mana magana a cikin muƙaddiman wannan littafi nashi wanda ya rubuta shi don karantar da wato ladubba da halaye da irin ɗabi'un da ya kamata ɗalibai da malamai da masu harka addini da ilimi su siffanci da su musamman da kuma sauran al'umma musulmi ga baki ɗaya. mun ji da yake cewa su malamai masana addini su ne mafiya falala fiye da sauran mutane musamman waɗanda suka shahara da yawan zuhudu da wanda suka shahara da yawan ibada to malamai masu karantarwa masu kare addini da aƙidar musulunci sun fi waɗancan falala ya ce rayuwarsu ganima ce ga al'ummar musulmi wato riba ce sannan mutuwarsu kuma musiba ce da jarabawa da Allah yake jarabtar musulmai da ita duk sanda malaman su suka rasu yace su ne waɗanda suke tunawa wanda ya gafala su tuna mishi abin da ya kamata yi wanda kuma bai sani ba wato wanda ya jahilci addinin musulunci to a gunsu yake koya yace da haka ba a ba a tsammanin wata mummunar ɗabi'a ko mummunan hali daga gare su kamar da ba a tsoron wani ha'inci ko rashin gaskiya daga gare su zai mu tashi inda yake cewa bi husni ta'adibihim yatanaza'ul muti'un masu kokarin yin biyayya ga Allah suna samun karsashin abin da za su gogoriyo ne wajen neman lada a wajen Allah idan sun ji abin da malamai suka faɗa wato duk wani kokari da mutum zai na aikin alkhairi yana yin shi ne sakamakon malamai sun karantar da shi wannan alkhairin sun gaya mai cewa kaza alkhairi ne to shi yasa za a samu har mutane su fara musabakar neman wannan alkhairin neman alkur'ani neman ilimi neman yarda Allah yin bauta Allah madaukakin sarki taimakawa bayin Allah sadaka yawan sallah qiyamul laili azumin nafila duk wannan ayyukan da muke yi muna yin su ne sakamakon malamai sun iya gamsar da mu cewa ayyukan alkhairi kaga duka a cikin wato abin nan ɗinsu ne aikin su ne wa bi jamili mau'izatihim yarji'ul muqassirun waɗanda kuma suka takaita wato masu yin laifuffuka da waɗanda ba sa kula da abin da ya dace na addininsu su ma da taimakon malamai ne in aka musu wa'azi sai su dawo kan hanya idan Allah ya taimake su suka saurari wa'azin kuma suka yi aiki da shi malam ya ce wasu sahihu wanda yake miƙaƙe akan hanya madaidaiciya wa jami'ul khalqi ila ilmihim muhtajun dukkanin halittun Allah suna da bukata zuwa ga ilimin malamai wasahihu ma'anan as-sahih anan shine al-mustaqim al-jadda mutumin da ke kan tafarki madaidaici alaman khalafa bi qawlihim mihjaj to yana da hujjar da zai zai zai ainihin wato rinjayi wanda ya saba wa maganar malamai wato wanda yake bin malamai sau da kafa zai samu hujjar da zai kare abin da suke faɗa na gaskiya ya rinjayi wanda bai bin gaskiya ata'atu lahum min jami'il khalqi wajiba dukkanin halittu wajibi ne su malamai da'a malamai sa daga cikin ulul amri wal ma'asiyatu lahum muharrama saba musu haramun ne man ata'ahum rashad duk wanda yake biyayya ga malaman addinin musulunci to zaka tar a ƙarshe ya samu shari'a wa man asahu ma'anad wanda kuma yake saba musu yake ganin basu isa ba ya raina al'amarin malaman musulunci to zaka ga wannan yana da yana da taurin kai shine al'inat ma warada ala imamil musulmi na min amri nishtabaha alaihi duk sanda wani al'amari ya bujiro wa shugaba na musulmi al'amarin ya rikice mushi ya rasa yaya zai ɗauki mataki hatta wa ƙafa fihi har ya zama ya tsaya kiki kaka bai sanya zai yi ba fa bi ƙauli ulama ya amalu to ƙarshe yana so ya ci nasara shine yin maganar malamai abinda suka gaya mushi ya aiki da shi duk wani shugaba da yake samun kanshi a cikin wato abin nan rudanin ɗaukan mataki ko yanke hukunci ko gabatar da wani polisi ya rasa yadda zai yi in yana neman mafita to yana malamai masana malamai na Allah su ba shi shawara wa an ra'ayihim yusdiru kuma daga maganarsu da tunaninsu daga nan zai ba da nashi hukuncin wa ma warada ala umara il muslimina min hukumin la ilma lahum bihi fa bi qawlihim ya'maluna haka nan duk wata qadiyya da ta zo shugabannin musulmai ba su san hukunci ba to suna yin aiki ne da maganar malamai wa an ra'ayihim yusdiruna suna magana ne da tunani da hukuncin malamai wa ma ashkala ala qudatil muslimina min hukmin hakanan su ma alqalai isan da wani hukunci ya rikice musu basu sanya za su yi da shi ba yace fa bi qaulil ulama'i yahkumuna su ma da maganar malamai suke hukunci wa alaihi wa awwiluna da shi suke dogara da sanda suke wani hukunci haka ce me yasa kai kaza za su ce saboda malamai sun ce kaza sun ce kaza fahum sirajul ibadi da haka su malamai su ne fitila mai haskaka wa bayi wa manarul biladi kuma su ne wato fitilu street light da ke haska gari wa qiwamul umma kuma su ne ginshikin da al'umma take tsayuwa a kansu wa yanabi'ul hikma kuma su ne maɓaɓɓagar ilimi hum ghaibu shaytani da haka su bakin cikin shaytani da shaytan wancan babba da duk wani takaddari zaka ga yana yana bakin cikin malamai ya kosa ya samu dalilin da zai zage su ya ce sun ci kuɗi ya ce ba don Allah suke ba ya ce masoya zuciya ne su ne matsalar ƙasar nan ta wani yadda daga gaskiyar alamar shaidan a cikin mutane kula da kyau bihim ta haya ƙulubi ahalil haƙ da malamai ne ake raya zukatan masu bin gaskiya wata mutu ƙulubu ahalil zaik su kuma karkatattu zukatansu su mutu sakamakon ƙin malamai da ƙin abin da malamai suke karantarwa مثلهم في الأرض كمثل النجوم كمثل النجوم في السماء misalin malamai a duniyan nan yace aikin su da haskakawa su kamar misalin taurari waɗanda suke haskaka sama su mata kwalliya kuma su tsare ta daga shedanu yuhuta da biha fi zulumatil barri wal bahri kamar yadda ake neman gane hanya ta hanyar taurari wa alamatu bin najmi hum yatudun kenan ko to haka kuma anan anan duniya ma ana neman hanya a gane ta ta hanyar malamai idan tsamasatin nujumu ta hayyaru kamar yadda in sama taurarinta suka ɓace gaba ɗaya za a shiga cikin rudani to haka nan ma a duniya idan malamai suka wayi gari babu su to sai a shiga cikin rudani wai za asfara an hazzulamu absaru duk sanda kuma duhu ya yaye daga barin su sai a gagai fa in qala qa'ilun ma dalla ala ma qulta aga ya ta zubo zance ne tun da bai faɗi hujja ba ce kaza da kaza da kaza sai dai kai in ɗan makaranta ne ko ɗalibi ko mai bincike kana yi ka hararo dalilan to shine shi da kanshi zai ce to idan wani ya ce kai duk me hujjojinka ya kai mala abubakar al'ajuri me hujjojinka akan duk abin da ka faɗa ɗin nan kai lala sai a ce mishi alkitabu summa sunna da qur'ani da sunna sune hujjoji فإن قال فاذكر منهما إذا سمعه المؤمن صار في طلب العلم to ka ambatan mana wasu daga cikin hujjojin a cikin alkur'ani da sunna din wanda idan mutum mumini ne wanda ya da Allah ya da alkur'ani da sunna in ya ji wannan sashi na hujjojin da ka ambata sai ya gaggawan neman ilimi ya gane ilimi abu ne abin a nema ne wa ragiba fima ragibahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama ya kwadayin abin da Allah ya kwadaita masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaita masa qila lahu sai a ce wa mutumin da ya nemi a bada wannan hujja ga wasu daga cikin hujjojin amma dalilul qur'ani fa inna Allah azza wa jalla qala daga cikin dalilai a cikin alqur'ani mai girma game da falalar ilimi da darajarsa da sauran waɗannan sufofi da aka ambata gare shi shine Allah ubangiji madaukin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshudu فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah cikin sautul mujadala yake cewa ya ku wadanda kuka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce muku ku mammatsa ku buda a samu mutane su samu wuri a majalisi fafsahu to ku buda dan kar ku karkace ba za ka matsa ba wani ya samu waje yafsahillahu lakum idan kuka buɗa wa wasu suka samu waje kuma sai Allah ya buɗa muku so da ka'ida aljaza'u min jinsil amal in ahsantum ahsantum li anfusikum hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan wa makaru makar wa makarna makara inna inna inna li khadijata baitan min rabadin fil janna la sakhaba fihi duk gasanan ka'idoji ne sanannu a cikin rayuwa a cikin addini cewa aljaza'u min jinsil amal ana bada sakamako ne irin irin yanayin aikin da kai to idan ka buɗa wa ne samu wajen zama sai Allah ya buɗa maka Allah shi ba wajen zama kai da buɗa maka ba zai buɗa maka a rahmarsa da gafararsa da arzikinsa da lafiyar da yake baka da komai yafsahillahu lakum kaga kai ka fassaha mishi ne fil majlis da kilakum tafassahu fil majalis da kaidi amma wajen Allah yafsahillahu lakum babu kaidi Allah zai maka zai maka budi to sai kai don Allah wannan saboda a cikin ɗabi'a dan adam so da dama bai so a ce dan matsa dan gusa daga nan sai ga kaman shi ba a kyauta mai ba to sai kai maza ka danne zuciyarka sai ka tuno wannan alƙawarin da Allah yi sai ka matsa din sai Allah kuma yake cewa wa idza qila lakum inshudu fanshudu fa aka ma aka ce tashi daga nan wajen ba kai ya kamata ka zauna ba ko kuma ku tashi wannan majalisin ya isa haka to kai haka din fanshudu karka damu yarfa'illahu allazina amanu minkum waɗanda suke da imani a cikin ku masu biyayya ga dokokin Allah sau da kafa Allah ya ce zai daga darajarsu wallazina utul ilma darajatin da waɗanda suka aka baiwa ilimi Allah zai daga su matakai daban matakai da yawa wallahu bima ta'maluna khabir Allah ubangiji mai bada labari ne masani akan abin da kuke aikatawa fawa'adallahu almu'minina an yarfa'ahu kaga Allah ya mu'mine alƙawari zai daga darajar su thumma khassa ulama minhum bi fadli darajat sannan ya kebance mu'minai daga cikin wato malamai daga cikin mu'minan cewa su kuma zai ƙara musu da wasu matakai waɗanda ba ambaci iyakarsu ba haka aka ruwaito wannan fassara daga ibnu abbasin kamar yadda yake cikin littafin abin nan musnadul darimi da kuma al-madkhal ila sunan na al-imam Abubakar al-Baihaqi yana cewa daga Ikrima zuwa ga Ibn Abbas yana cewa yarfa'ullahu alladhina utul ilma min al-mu'minina Allah zai daga waɗanda ya baiwa ilimi daga cikin mu'minai din alladhina lam yu'tul ilma akan sauran mu'minai waɗanda ba ba su ilimi ba darajatin matakai wato bayan an daga dukkan mu'minai a cikin mu'minai kuma sai a zaɓi masu ilimi sai su kuma sai a ƙara musu wani nafila a kai a ƙara musu wani bonus saboda darajar iliminsu wannan kaga yana tabbatar da darajar ilimi yana kuma tabbatar da keɓance malamai da wata daraja wanda sauran mutanen da ke cikin addinin musulunci ba su samu wannan daraja ba don buƙatuwa zuwa ga kafa hujja da ƙa'idojin ilimi ba shi ilimi ba a buƙatar sai an yi kafa hujja akan darajarsa abu ne a fili da kusan kowane mai hankali ya sani kowane mai hankali ya san a kowace irin rayuwa a kowane irin fanni a kowane irin tsarin zamantakewa waɗanda suke da ilimi da sauran mutane ba su da shi sun fi sauran sun fi su fahimtar rayuwa sun fi su samun damar yin rayuwa na tsatsiya kuma sun fi su iya tafiyar da rayuwa wannan wani abu ne sanani da haka hatta wanda bai da ilimi a bai so a siffanta shi da wannan siffar kamar yadda misali cewa mutum talaka in talaka ne shi ba zagi ba ne amma cewa mutum jahili ko da jahili ne shi ne zagi ne ko da jahili ne shi zagi ne kuma fahimta cewa mutum jahili to ana, ana kallon shi a al'adar yare akan matsayin cewa wannan cin mutunci ne kuma ko da jahili ne amma cewa wani talaka ne to ba abin nan bane kamar idan ka ce wani yaro in yaron ne shi hakika ce in ka ce wani dattijo in dattijon ne shi hakika ce to amma shi alwasfu bil jahal ana kallon shi a matsayin masabba saboda munin jahilci Allah ka tsare mu wa qala kuma Allah ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa a cikin sotu fatir kenan ko inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama kadai waɗanda suke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne al'ulama'u masana inna Allah azizun ghafur lalle Allah mabuwayi ne kuma mai gafara a fasarar da malaman farko suka yi ma wannan ayar ita ce dai abin da muke ambata al'ulama'u masana ilimin addini kamar yadda annabi ya kira su da innal ulama'a ko kuma al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa sai fassara ya ce annabawa ba su bar gadan wato dinari ko azurfa ba sun bar gadon ilimi ilimin mai annabawa suka bar gado shine ilimin shari'a to haka akwai ganganci a wannan zamanin ka zo ne ya ce wai al'ulama'u anan wai scientist ake nufi saboda a cikin a cikin wato kamusin arabiya na zamanin da aka faɗi wannan ayar to ba san wasu masu suna ulama'u da sunan scientist ba wannan wani ganganci ne da ƙoƙarin tahariful kalimi amma wadihi kuma abin takeici aka ji malamai ne suke faɗan wannan wai dan su nuna ma scientist cewa wai musulunci ai ya ba su wata kima ta musamman har ma ce suka fi kowa sanin Allah to kuma sai ka kalla waƙin da muka ƙara ambata misali yanzu a cikin gangan gangan kwan malaman addini gangan kwan malaman addini da gangan kwan malaman kimiyya suwaye suka fi sanin Allah don me ma'anar sanin Allah bautata mushi kira zuwa gare shi jin tsoron shi ai kaga abu ne a fili cewa ba iri ɗaya bane amma sai ka ji wai malami yana cewa wai al'ulama'u da ake faɗa wai scientist ne to wannan daga cikin aljihun shi ciro wannan magana ba cikin karatun addinin musulunci ba ina fata muna ganewa fa'alam fa'alama khalqahu annahu innama yakhshahu al'ulama'u bihi sai Allah ya sanar da bayinsa cewa kadai waɗanda suke tsoron su sune wanda suka san shi wanda suka san shi wa qala azza wa jalla Allah ya sake cewa yu'til hikmata man yasha Allah yana bada hikima ga wanda yaso wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wanda ku duk aka baiwa hikima shine ilimi din kenan to hakika Allah ya bashi alkhairi mai yawa jama'a mu ji fa Allah da kanshi yace yasa qad hakika kuma ya kira wannan abin da aka baiwa malamai cewa alkhairi ne mai yawa shi sa Allah ya ce fa ba atani Allahu khairun mimma ataku abinda Allah ya bani annabi aka ce annabi kace musu abinda Allah ya baka na annabta da ilimi da imani to yafi alkhairi akan abinda aka ba mazuwa dukiya da mazuwa sarauta da sauransu Allah ne da kanshi ya wannan hukuncin wama yadhakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tsinkaya haka ba sai wanda yake da zurfin hankali shi ke tsinkayen mai alkhairin da ke ciki Allah ka samu dace wannan ta cikin suratul baqara ko sai kuma Allah yake cewa a walaqad atayna luqmana alhikmata luqman alai luqman da aka ambata cikin alqur'ani wanda aka sa wa sura sunan shi sukutun da guda sunan shi ana cewa luqman ibnu ya'ur malamai sun yi sabani game da cewa annabi ne ko ba annabi ba magana mafi shahara a gun malaman da shine cewa ba annabi bane ita ce maganar su ibnu abbas ita ce maganar binnan ikrima da mujahid qatada yana daga cikin da suke ganin cewa annabi ne Allah ya aiko shi an ce sun yi zamani daya da annabi Dawud amma ya dade a duniya da mutanen da sun dadewa sosai a duniya wasu kuma suna cewa dan uwa ne kaman cousin ga annabi ayyuba annabi ayyuba mai kifi din nan wasu sun ce ya rayu ne a ƙasar misra ko kuma inda yanzu ake ce ma sudan ko ɓangaren aswan wasu suna ganin ma baƙin fata ne to almuhim shi ne shi lukman labarin shi ya shahara a duniya tun kafin ƙur'ani ya goya ambace shi sai kuma ƙur'ani ya zo ya recognizing ɗinsa ha aka ambaci wasu hikimominsa har suka zama wasu ƙa'idoji cikin shari'a musulunci game da tauhidi game da tarbiyya game da haƙuri da rayuwa game da abin nan ladubba da rashin girman kai kamar da kuma sautin lukuma da zaka gani to wannan duk abin da Allah ya bashi din nan menene yasa ya samu wannan shahara shine wannan ilimin fa so dan ka kalli a tarihancin ka kalli shi ba mutum ne wanda a ɗabi'ance kamata ya zama mashahuri ba ba yi da kuɗi bai taso a wuraren da ake gani cewa al'umma wajen wasu maɗaukaka ba ne musamman ya tabbata cewa bakin fata ne daga bakin fata a duniya ba sauran al'umma ba sa kallon sa matsayin madaukaka wataƙila ma a wancan zamanin bauta iyayensu suke yi ma fararen fata amma saboda hikimar da Allah ya bashi sai Allah ya sa ya shahara kuma har a Allah da kanshi ya ambace shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin hadisai ingantattu suna nan wasu a cikin Bukhari da Muslim kuma har a cikin Bible akwai ambatan shi ambato mai fadi fiye da na Alqur'ani to shi sa sai Allah da kanshi yake cewa laqad ataina luqmanal hikmata haqiqa mun baiwa luqmanu hikima wa qala kuma Allah yake cewa ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah ya ce a'a sai dai ku zama rabbaniyina ku zama malamai na Allah bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda abinda kusance kuna karanta na littafin Allah wa bima kuntum tadrusun da abinda kuke darasin sa kuke dabdala akan sa Abdullahi dan Salam radiyallahu anhu ya tambayi Ka'abul Ahbar wannan wannan tsohon faso da ya musulunta yace mishi man arbabul ilm su waye ake nufi da rabbaniyuna da Allah yace yace masa hum a cikin muta a cikin man man arbabul ilmi min ahlihi su waye rabbaniyuna a cikin mazowa ilimi yace humul lazina ya'maluna bima ya'lamuna sune masu yin aiki da abin da suka sani sai yace mishi sadaqata kai gaskiya sai saki ce mishi to fama a nafahu min suduri ba'dihim ya ya ake wayan gari wasu daga cikin mazowa ilimi ilimin ya zama ya bar zakatansu a wayi gari sun manta ba'da an alimu bayan da sun sani sai ce affama'u kwadayin duniya babu abin da ke mantar da mutum ilimi ya zama da ya sani yanzu kuma bai sani ba da ana kallon yana da martaba ta ilimi yanzu kuma martaba shi ta lalace da yana da ɗaukaka a cikin gidan ilimi in ana batun masana za a ambace shi wannan wannan habar habar yake cewa babu abin da ke zamar da malami kamar kwaɗayi abbama neman shugabanci neman shahara neman duniya neman samun shiga agun masu mulki da sauransu Allah ka tsare mu wannan yana cikin tafin al-bayan wa tahsib haka nan a cikin littafin al-faqih wal mutafaqqih na al-imam al-khatib al-baghdadi Allah gafarta masa shi ma yana magana akan rabbani yace an tambayi babban malamin lugal arabiya sa'alab cewa Allah shi gafarta malam me ake nufi da rabbani sai yake cewa sa'altu ibn al-arabi ni ma na tambayi malamin mu ibn al-arabi anir rabbani meye ma'anan malami rabbani sai ya ce idza kana ar-rajulu aliman wa amilan bima alima sai mutum ya kasance masani sannan yana aiki da abin da ya sani yace wa mualliman sannan yana karantar da abin da ya sani yace qila sai a ce hadha rabbani ce to wannan malami ne na Allah sore yace fa idza kharama min khaslatin minha idan ya taɓe ya ragu daga ɗaya daga cikin ukun nan falaisa bi rabbani ba za a ce mashi rabbani ba dole sai ya san ilimi ilimi na hakika yana aiki da ilimi yadda ya dace a mizanin shari'a sannan yana karantar da ilimi cikin ya haɗa ukun nan sai balarabe ya ce mashi rabbani idan aka samu na ƙasa ɗaya daga cikin waɗannan halaye guda uku ce to ba rabbani ba ne a ce misali yana aiki da ilimi amma bai da ilimi kaga to wannan sune ubbadu kenan yan aiki babu karatu ko kuma yana da yana da karatu bai aiki da ilimi to wannan dan ba'ura kenan mazhabin dan ba'ura kenan go sune atainahu ayatina fansalakha minha ilimin yayi dama shi kuma yayi hagu ko kuma ga karatun ga aikin amma kuma bai karantawa yana rowa ilimin sa to wannan shi ma ba za a ci mashi rabbani ba wannan matakin na uku shine ma mafi sauki saboda wasu malaman jarabawar rayuwa ce ke hana su karantarwa galibi ba wai malami kawai dan bai san gaskiya ne zai ke karantar da ita ba wani talauci na iya hana shi wani rasuwa da wuri da yayi kafin a buƙaci iliminsa ko kafin a ankara kawai sai mutuwa ta ɗauke shi wani kuma fitinar rayuwa kamar yanzu irin wannan fitinar da ake ciki neman abinci neman ciyar da iyali rashin lafiya tsoro da ake ciki a duniyan nan bai da abinci bai da abin da zai ci dole gari na wayewa ya tafi nema dole ya kama noma wani yana zaune a garin da ba a san darajar ilimin ba babu wanda zai koya wani kuma tsabar ainihin wato tsoron ma in ya faɗi gaskiya za a cutar da shi akwai waɗanda sun san gaskiya amma suna tsoron faɗa saboda cutarwa masu cutarwa to waɗannan suna da uzuri wanda yake mai sauƙi ba kamar na waɗancan wanda bai sani ba ko kuma wanda baya aiki da iliminsa wanda bai aiki da iliminsa ya fi kuwa shiga cikin tsananin fitina Allah ka tsare mu wannan ya daga cikin fasarar da malamai suka yi marabbani wa qala azza wa jalla Allah ya sake cewa a cikin suratul maida laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma yau me ya hana a ce malamai sune arrabbaniyuna waɗannan irin da aka siffanta wal ahbaru da ainihin wato malamai na coci wannan yana magana akan a yahudawa kenan da kiristoci amma tunda alqur'ani ne ya fi shafan mu an qaulihimul isma da ya hana su hana su daga fadin zunubi wato aikin malamai ne aikin masana ne su yi wa sauran mutane tsawa su yi musu tankiya akan maganganu da ayyuka da ɗabi'u da aƙidoji munana da suke duk wani abu da mutane suke yi mummuna to alhakin malamai ne su faɗa musu cewa wannan babu kyau idan ba su faɗa ba laifin da malaman suke yi bai gaza laifin da masu laifin suke yi ne idan malamai suka ki faɗa wa mutane cewa ga kaza da ake kuskure ne ba daidai bane laifin da malamai suke a daidai wannan lokacin bai gaza laifin da waɗancan masu laifin suke yi kawai manta duka yana kawo mana wato ayoyi ne a gurguje da suke nuna daraja da mutuncin malamai yace yuqalu ana nufin waɗannan arrabbaniyuna wal ahbar fuqaha'uhum wa ulama'uhum malaman fiqihun su da sauran malaman su waƙala kuma Allah yake cewa wajalna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun kuma muka sanya daga cikin su a'immatan jagorori yahduna bi amrina masu shiryatawa da umarnin mu lamma sabaru a wata qira'a lima sabaru yayin da suka yi hakuri ko kuma sa'ad da suka yi hakuri dalilin hakurin su wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suka kasance wato suna gasgata ayoyinmu al-imamu ibn qayyim a littafin sa idatus sabirin ko uddatus sabirin bisa sabanin yadda ake kanta littafin yayi dabdala sosai akan wannan aya yana ganin ta cewa wannan ayar tana rike da tana dauke da rukunai guda biyu wanda sune rukuna al-imamati fi din rukunai guda biyu da suke ba mutum jagoranci addini yace sune as-sabr wal yaqin al-yaqin shine zai baka ilimi da abin da ke da alaka da shi asabar shi kuma shi zai baka juriya da abin da ke da alaka da ita yayi dabdala sosai akan waɗannan abubuwa a cikin tafin shi na uddatus sabirina wa qala kuma Allah yake cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama yace da bayin Allah mai rahama waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa cikin natsuwa wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama waɗanda idan wawaye suka yi musu magana sai su ce wa wawayen a zauna lafiya a zauna lafiya ila qaulihi har zuwa faɗin Allah waje Allah lil muttaqina imama waja'alna waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu mu zama wato shugabanni ga masu tsoron Allah a cikin alfurqan ayoyin da ke cikin alfurqan din wannan faɗinsa waj'alna ka sanya mu lil muttaqina imama mu zama limamai ga masu jin tsoron Allah ma'anarsa kamar yadda mujahid yake cewa ij'alna mu'tami mu'tamina bil muttaqina ka sanya mu zama masu kwaikwayon mu'minai haka mujahid ya fassara kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Jarir Tabari wato sai sai sai Ibn Qayyim yake cewa ma'anar shi shine لأن الرجل لا يكون إماما بالمتكين حتى يقتدي بالمتكين saboda mutum bai iya zama jagora ga muminai sai yayi koyi da muminan da suka gabace shi ko to haka zama da yace waj'alna lil muttaqina imama ba wai ba wai shi ibnu shi mujahid ya fasara ayar da juya ma'anarta bane ya kuma ta zuwa ga asali Allah ka sa mu zama masu masu bin jagorancin muminai jagorancin masu takawa to masu takawan farko annabi da sahabbai da tabi'ai da sauransu ba ka taɓa zama jagora ga masu takawan zamanin ka sai ka bi waɗancan kuma gane wa qala muhammad ibn al-husayn wa hadha an-na'at wa nahwihi wa hadha an-na'at wa nahwu fil qur'ani yadullu ala fadl al-ulama yace wannan siffa da ita da ire-irenta a cikin alqur'ani suna nuni zuwa ga falalar malamai wa anna Allah azza wa jalla ja'alahum a'immatan lil khalqi yaqtaduna bihim kuma Allah ya sanya su su zama wato limamai ga halittu suna masu koyi da su a har ila yau a cikin tafin Miftahu Darus Sa'ada Miftahu Darus Sa'ada na Ibn Qayyim mujalladin shi na daya zaka samu ƙarin bayanai kamar yadda ta ambata wani lokaci can baya anan kusa gaskiya da wuya ka kai hannunka kan wani littafi wanda ya yi bayani a kan falalan masu ilimi da darajarsu a kamar mitawar da sa'ada sai da mulkaimi ya kawo wajihi sama da ɗari za ka yi tabbinsa har sai ka gaji yana cewa su saboda kaza ya kawo aya ya kawo hadisi ya tattauna ya raddi ya wuce haka ne mitawar da sa'ada to ya kawo ɗan abin da yake ganin babu laifi na ayoyi su wakilci sauran sai kuma zai fara kawo hadisai da aka yi ce akhbarana Abu Bakr mu kula duka isnadojin zaka ga suna farawa da akhbarana Abu Bakr shi dai ajuri din ne saboda wani dalibin shi ne ke riwayar littafin din da aka ji an ce Abu Bakr to al-ajuri din ne shi Muhammad ibn al-Husayn al-ajuri qala akhbarana Abu Bakr haddathana Abu Shu'aib Abdullah ibn al-Hasan al-Harrani qala haddathana Marwan ibn Abdullah al-Raqi qala haddathana Fudayl ibn Iyad al-Layth wannan Layth ibn Abi Sulaim yana da rauni amma ana kau da kai saboda riwaya ce mawqufiya ba marfu'iya bace an mujahid fi qaulillahi azza wajal mujahid Allah ya gafarta masa game da fadin Allah madaukin sarki yu'til yu'til hikmata man yasha yace al-ilmu wal fiqh al-hikma yace ita ce ilimi da fiqh wannan wannan yana cikin littafin musannaf na ibn abi shayba da da tafsirin ibn jarir al-tabari da surwaito shi قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا أبو أبو الفضل جعفر بن محمد السندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابا قال حدثنا ورقاء ورقاء مشهور مالمين أباب أباب إلمينا na na tafsiri warqa ibn umar al-yashkuri ya ruwaito tafsiri daga ɗaliban ibn abbas kuma ya shahara da karantar da shi zaka yawaita ganin sa daga sirrin sa abdullahi ibn abi najihin kamar da yake anan da makamantansu an ibn abi najih shine abdullah an am mujahid fi qaulillahi azza wa jalla atainahu hukman wa ilma mun bashi hukman wa ilma ay al fiqh wal aql wal ilm mun bashi fiqhu mun bashi hankali mun bashi ilimi wadannan duka sufofi ne na malamai wannan yana cikin shi ma tafsirin ibn jarir tabari wa akhbarana abubakar قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أبو بكر أنجد أبو داود دن. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيه عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة الله يتي حقيقة منبي ولقمان حكمة قال سيتي الأقل والفقه والإصابة في القول الله يا باشي هنكلي Allah ya bashi zurfin fahimta Allah ya bashi gamdakatar a wajen magana fi ghairi nubuwatin ba tare da an hada mishi da annabta ba kamar da muka ambata wannan shine ra'ayin mujahid kaga shi ya kawo mana shi anan hakanan kuma ita ce magana katada da wasunsu amma kamar ikrima da ata su suna ganin cewa annabi ne shi wannan dai sabani ne duka makarantar malaman tafsiri wallahu a'lam qala akhbarana abubakar قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو أمية قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ورقاء أن, أن ابن أبي نجيه أم مجاهد في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة حقيقة منبي ولقمان حكمة قال الفقه والأقل وإسابة القول في غير نبوة الله يباشي فهمت الديني الله يباشي هنكلي الله يباشي فأما جناد mai kyau mai kakkiya ba tare da an hada mishi da annabta ba wannan yana cikin littafin tafsiri na Abdurrazzaq da kuma Ibn Jarir al-Tabari surwayto suma malai sake cewa akhbarana Abu Bakr qala hadathana Ibrahim ibn Musa aljauzi a wata nuska ba ga zo da aljauri to wannan a kuskure ne na bugun inji amma aljauzi ne qala hadathana yusuf ibn musa qala hadathana waqi'un qala hadathana ali ibn salih an abdullah ibn muhammad ibn aqil an jabir ibn abdullah fi qawli allah azza wa jal daga sahabi jabir dan abdullah Allah ubangiji ya kara masa yadda shi da mahaifinsa game da fassarar fadin Allah ubangiji madaukakin sarki ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum kuwa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya kuma ku yi wa mazowa al'amarin cikin ku biyayya qala yace ulul fiqi wal khairi sune ma'abota ilimi da alkhairi wannan shi ma yana cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari da tafsirin abdurrazzaq da da da abin abin afwan ibnu abi hatim haka nan al-hakim a cikin al-mustadrak kuma hadisi ne sahihi kamar yadda shi kanshi hakim ya faɗa da wasu malamai fasara ce daga sahabi sai ya fasara qala akhbarana abubakar qala haddathana abu al-abbas ahmad ibn sahl al-ashnani qala haddathana al-husayn ibn al-aswad al-ijli qala haddathana ya ibn adam qala haddathana sharik ibn abdullah ibn nakir al-lays daga lays ibn abi sulaym am mujahidin fi qawlillahi azza wa jalla ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa Allah da'a kuma ku yi wa banzo sallallahu alaihi wasallam da'a qala al fuqaha wal ulama su wane ne ulul amri din yace su ne malaman malaman masana fiqh malamai masana addini wannan idan aka duba tafsirin al imam ibnu jarir ya kawo ra'ayoyi guda biyu yake cewa a takeice abin da yake cewa na farko su ne al umara'u ya ruwaito wannan daga wasu cikin malamai kaman Abu Huraira cikin sahabbai da Ibn Abbas da Maimun ibn Mihran suka ce ulul amri sune shugabanni masu rike da madafan iko masu rike da abin nan shugabanci sai kuma ya sake kawowa daga wasu malamai haƙira yau daga ciki kuma hada ibn Abbas ya sake fassara irin wannan da ɗaliban makarantar shi su Mujahid da su Al-Hasan da su Abul Ali ya cewa sune al-ulama yace sune malamai sannan sai kuma shi ibn Jaririn ana shi tarjihin don in kana mu'amalar tafsirinsa yana tarjihi zaka ji ya ce ra'ayi kaza kamar da muka karanta a cikin ulumul qur'an ko to sai yake cewa ra'ayin farko na masu cewa shugabanni ne to wannan shine daidai amma al-imam ibn al-qayyim da yazo a cikin wancan littafin nashi na Miftahu Darus Sa'ada da yazo ya kawo maganganun sai ya ambata yace to al-imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya fassara kuma ya fassara da duka biyun wata rana ya fassara ya ce ulul amri su ne malamai wata rana ya fassara ya ce ulul amri su ne shugabanni kasan ana yawan samu wannan kaza a ce wa fi wa inda ahmad fi zalika riwayata ya faɗi kaza ya faɗi kaza sannan sai yake cewa a yake cewa wal ayatu ita wannan aya a ta abin nan ta waridatun alal qawlaini tana wadatun afon wadatun ala sinfaini za ta hau kan waɗannan guda biyun gabaki ɗaya wato tana tanawulin malamai kuma tana tanawulin shugabanni yake cewa saboda da annal ulama su malamai su ne wulatid dini su ne shugabannin addini sai ce hifzan wa bayanan wa iblagan wajen haddace addini da yau mutane bayanin addini da ya da saƙon Allah zuwa ga wajen na gaba wa zabban anhu da kuma kare mutuncin addini wa raddan alaman khalafa da mai da martani ga wanda ya saba musu ya ce kuma Allah ne ba su wannan aikin wa ƙadu wakkalahumullahu bi zalika bi ƙaulihi Allah ne ya sanya musu wannan aikin ya rataya musu a wuya ba su karɓar kansu ba a ina Allah ya ba su wannan aikin faɗin Allah فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين sai mun dai yake cewa waya laha min wakala yace aikin fa ba dan kankani bane Allah da rabb malamai to da wannan malamai suka samu darajar cewa su ma a imma ne da aka ce wa ulil amri minkum a musu da'a a da'a a farfajiya wannan abin da Allah ya ba su aikin sa ina fata mun gane muna fahimta ko sai yace su kuma shugabanni sune wulatul amri kiyaman su ne masu kula da addini da al'umma ta hanyar tsayuwa akan shugabanci wa ri'ayatan da kulawa da al'amarin addinin musulunci da musulmai wa jihadan da kuma wajen jihadi ya ce wa zabban an tsagaratihi wa ribatan da kuma kare iyakokin addini da yi wa addini gata mun ga kallon yanzu a zamanance sai ga su malamai su suke yi nasu aikin amma su shugabanni kusan wannan ba shi ne damuwarsu ba yanzu ko mun lura yadda ibn qayyim ya bayanin ko waɗanne ga ga nasu function din wajen kasancewar su mene ulul amri to zaka tarar su malamai ba su gushe ba suna yin wannan aikin da Allah ya dora musu amma shugabanni to illa man asama Allah Allah ka tsare yace saboda haka waɗannan guda biyu su za a hada a saka a cikin fadin Allah wa ulul amri minkum ay musu da'a a matsayin su na mazowa al'amari wallahu a'lam qala wa haddathana yahya ibn adam qala haddathana al-fudayl ibn muhalhil an mughira an ibrahima mithla irin wannan din daga daga ainihin a a a mujahid wannan riwaya da ya kawo ta biyu tana cikin tafin sunan na sa'id ibn mansur da kuma tafsirin abu ja'far tabari da tafsirin ibn abi hatim da kuma a ɗayan littafin dan uwan wannan littafan nan guda biyu hasan da husaini ne akwai akhlaqul ulama shine wannan ko kuma akhlaqu hamalatul qur'an to al'ajuri ya ruwaito wannan riwaya har ila yau a cikin littafin shi ɗayan a cikin Husainin nashi wato akhlaqu hamalatul Qur'an Allah ubangiji ya samu dace haka nan a Ibn Jarir ya ruwaito daga Ibn Abbas yana cewa game da wannan aya wa Allah wa tiur rasula yace ya'ani ahlal fiqh wad din ahl ta'atillahi alladhina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinihim ya ce yana nufin aiwa masu mazuwa ilimi da addini da'a waɗanda suke karantar da bayan Allah addininsu ya amuru na humbil ma'aruf wayan haunahum anil munkar suna musu umarni da kyakkyawa sana su aikata mummuna fa'aujaballahu ba'ata shi ne Allah ya wajabta mana musu biyayya akan abin da suka ce mana wannan shi ne addini kuma muka tabbatar ba son zuciya ba ne ba ra'ayi ba ne addinin ne sai a musu ɗa'a saba musu saba wa Allah ne Allah ka tsare ya gama kawo hujjoji a takaice don goyon bayan abubuwan da ya faɗa a cikin wannan mukaddima zai fara da magana a cikin babi na farko na littafin wanda ya ce babu zikiri ma ja'at bihi sunan wal atharu min fadlil ulama fi dunya wal akhirah babin da zai bayani akan ambatan ababen da suka zo a cikin hadisai da athar wato hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'ai da athar daga sahabbai da tabi'ai wanda suka zo game da bayani game da falalar malamai a nan duniya da kuma ranar gobe alkiyama Allah ka samu dace qala akhbarana Abu Bakr qala dasana Abu Bakr Abdullah ibn Abi Dawud haddathana Abu Tahir Ahmad ibn Amr al-Misri qala haddathana Bishr ibn Bakr an al-Auza'i an Abd Salam ibn Sulaiman an Yazida ibn Samura an Kathir ibn Qais an Abi Darda qala sayyidina Abu Darda Allah ya kara masa yadda yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace wali fadli ilmi ala al-abidi wala fadli ilmi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylatal badri ala sa'il kawaki ce kuma wallahi falalar malami akan wanda yake mai bauta Allah ne shi zahidi kaman falalar farin wata ne cikakke ga sauran taurari taurari ma ba sa fitowa ran da farin wata cikakke fito zaka neme su ka rasa innal ulamaa warasatul anbiya ce lalle ka sani su malamai magada annabawa ne innal anbiyaa lam yuwarrisu dinaran wala dirham kuma malamai annabawa basu bar gadan dinari ko dirhami ba innama warasul ilma sun bar gadan ilimi ne faman akhadahu wanda da ya riko da abin da suka bar gadon nan akhadha bi hazzin wafir yayi riko da rabo mai gwa'i wannan hadisin asalin shi a cikin musnad imami ahmad ibn hanbal da sunan abi dauda da tirmidhi da ibn majah da ibn hibban al-imam ibn hajar ya ya hassana shi ya ambaci kyautatawar da malamai sun ambaci ya kyautata shi kamar da yake cikin fatuhul bari cikin littafin fatuhul bari ibn hajar ya hassana shi hakanan akwai wasu malamai da suka kyautata shi ma duk da yake akwai wasu wanda suka magana akan ittirabi da ke cikin isnadin sa wanda magana ce mai zurfi a cikin musalul hadis sai dai daga daga lura da shawahid din sa za a kyautata shi kamar yadda ibn hajar din ya ambata a cikin fatul bari cikin mujalladi na farko cikin kitabul ilm al-imamu abu hatim ibn hibban Allah ya gafarta masa da yazo kan wannan hadisi sai yake cewa fi hadha al-hadith bayanun wadihun a cikin wannan hadisi akwai bayani dalla dalla cewa annal ulama alladhina lahumul fadlu alladhi dhakarna malaman da suke da falalar da muka ambata yace humul ladina ya'lamuna ilman nabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka san irin ilimin annabi ilimin sunna kenan ba wani ilimi can daban ba kamar da muka sha faɗa duk wani ilimi in ana magana falala to yana bin bayan falala ilimin alkur'ani da sunna da gurgurdan kusancinsa da hidimarsa ga waɗannan ilmomi da gwargwadon falala da zai samu in ba haka ba kuma sai dai falala ta duniya kamar da muka ji daga ibnu abdulbari da ya raba ilmomi zuwa gida uku akwai ilimi na can maɗaukaki akwai na ƙasa akwai tsakatsaki to ilimi maɗaukaki shine wannan ilimi na alkur'ani da sunna kaji daga malami babba shine ibnu hibbana yake cewa duna ghairihi min sa'iril ulum banda sauran ilmomi ala tarahu yaqulu baka ji ya ce العلماء ورثة الأنبياء با الأنبياء لم يورثوا إلا العلم كما أن بابا سبقكم بس إلمي وإلم نبينا ما إلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي سنته فمن تعرى دوان دي زما يا تريتو يا يسرارا أما أرفتها daga sanin sunna lam yakun min warathatil anbiya ba a lissafa shi a cikin malamai magada annabawa duk wanda yake malami ne amma a wani abu can daban ba malami ne a sunna ba in an zo magana akan sunna an zo magana akan alkurani za a samu tumbir yake tsirara yake ba shi da nauyi a wannan fannin to baya cikin magada annabawa sai dai zama magada irin wancan ilimin da yake ci wataƙila magada newton ne ko wane ne sunan shi galileo ko ko ga su nan dai waɗancan arna na baya-bayan nan da na farko su socrates su su wane ne dinnan amma kaga abun abun takeici a yanzu waɗannan su ne ake gani masu ilimi idan da aka ce ilimi to kwakwalwar mu ta fi zuwa kan waɗancan fiye da kan kan na gaskiya ne Allah ya kyauta qala akhbarana Abu Bakr qala haddathana Abu al-Abbas Ahmad ibn Musa ibn Zanjawi al-Qattan qala haddathana Hisham ibn Ammar al-Dimashqi qala haddathana Hafs ibn Umar qala haddathana an Amr ibn Uthman an Amr ibn Ata afwan an Uthman ibn Ata an abihi an Abi Darda kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فللما لمي akan mai bauta Allah ba tare da ilimi ba kamar falalar farin wata cikakke ne a daren hasken sa falalarsa akan taurari wa innal ulama alahum lahum warasatul anbiya kuma lalle su malamai su ne magada annabawa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walalle su annabawa basu bar gadan kuɗi zinariya ko azurfa ba walakinnahum warathu ilma sun bar gadan ilimi ne faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir qala akhbarana abu bakr qala hadathana abu ja'far muhammad ibn al-hasan ibn badina ad-daqqaq qala hadathana harun ibn abdullah al-bazzar qala hadathana yazid ibn harun anba'ana yazid ibn iyad عن صفوان ابن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي يتي ما أبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ba abauta wa Allah da wani abu da ya kai falalar abauta masa ta hanyar fahimtar addini wato ya zama abin da kake akan ilimi kake wala faqihin wahidin ashaddu ala shaitani min alfi abid ce kuma wallahi mutum ɗaya masanin fiƙihu ya fi tsanani da zama jarabawa abin tsoro challenge ga shaidan fiye da mutum dubu sufaye masu bauta wale kulli shay'in imadu komai na da tarakunsa wa imadu dinil fiƙihu fahimta addini shine tarakun addini asalin hadisi yana cikin sunan al-imamu darqutni da al-mujamul awsat na tabarani da al-khatibu a cikin al-faqih wal-mutafaqqih da Abu Umar ibn Abdul Bari a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi sai dai kamar yadda muke gani karara a cikin isnadin sa akwai Yazid ibn Iyad to wannan Yazid ibn Iyad kadzabun maƙaryaci ne a cikin harka hadisi ba a karban hadisin sa saboda haka zaka ga al-Imam Abu Ahmad ibn Adi ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafinsa Al-Kamil fi Da'afai Rijal ya kuma bayyana wannan barna da ke ciki da aka ibn Adi yake cewa wannan mutumin fi ahadisihi ma laysa bi mahfuzin wa huwa ma'a da'afihi yuktabu hadithuhu duk da yake ana rubuta hadisin shi idan an zo magana yana magana akan Abu Rabi As-Samman kin yace amma ana inkarin abin da ya rubuta ta zakirarsa haka nan al-khatibu da ya kawo shi ma ya bayyana waɗannan matsaloli da suke ciki yake cewa a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna Ahmad ibn Hassan ibn Isma'il da kuma wasu majahilu da aka ambata a takeice dai wannan riwaya ta fuskar isnadi da'ifiya ce malamai ba sa karbanta musamman saboda masu rauni da kuma har mutanen da suka kai ma a kira su makaryata a riwaya kamar shi Yazid ibn Iyad wanda alhaisami a cikin majmu'uz zawaid ya tattauna akan haka wallahu a'lam qala akhbarana abubakar qala dasana abubakar ibn abi dauda qala dasana amr ibn usmana qala dasana walid ibn muslim qala dasana rawh ibn janah am mujahid ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqihun wahidun ashaddu ala iblis min alf abid wannan riwaya ita ce riwaya al-imam at-tirmidhi da ibn majah har ila yau kuma da Ibn Abdulbari a cikin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi da Ibn Hibbana ya kawo wannan riwaya a cikin littafin shi Kitabul Du'afa'i wal Majruhin min al-Muhaddithin da shi da Ibn Adin a cikin Al-Kamil fi Ba'fa'ir Rijal kuma wanda aka tuhuma da wannan shine Rawh Ibn Janahin shi ma mai rauni ne da aka zaga Sheikh Al-Albani a cikin Da'ifu Sunan Ibn Majah yace wannan riwaya mawdu'a tana daga cikin riwayoyi kaɗan waɗanda aka samu maudu'ai a cikin sunan ibn maja kamar yadda shekul albani ya yi wannan hukunci a cikin littafin shi na da'ifu sunan abi dawuda to wallahu alam wannan dai shine bayani a takeice game da hadisin za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله